إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 13 ga watan jumadar ula hijira shekara 444 wanda ya dace da bakwai ga watan 12 2022 insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin sifatul latin sallallahu alaihi wasallam ga annaka taraha siffar sallah na sallar sallam yace min at-takbir illa at-taslim ka annaka taraha siffar sallah na sallallahu alaihi wasallam tun daga kabara ta shiga sallah har zuwa sallama sallah kamar kana ka sallar a gaban ka sannan sallallahu alaihi wasallam Allah mana muwafaka da yin haka yau za mu yi darasi na biyu a cikin wannan littafi na siffar sallah a yan uwa idan ba kuma ci ba masu bamu baya muna mas'alar ko babe na maganganun waɗannan malamai manya-manya ya ware sanannu shahararru cikin malamai na mazhaba wanda suka yi magana akan bin sunna bin abin da ya tabbata a sunna a bar maganganunsu waɗanda suka saba ma sunna zai wannan shuhuda ka yi mu shiga asalin gundarin littayin don ya wanke ma ƙwalluwa daga ra'ayi daga ƙadidanci ya ɗora ka kan turba ta aiki da ƙur'ani da sunna ya ɗora ka aiki da hujja da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kurin kai aiki da shi ido rihe inda ya tabbata da barin duk magana ko ta wace ce wata sa'ama sunna shi ne abin da ke sai dora ka kuma kama ganganin ma'alluman da ake dogara da ake maganar su ake dogara da sukin sun yi wani maganar sun bari kur mutane ne suka manta ko suka bar maganar suke aiki da molanka da ra'ayinsu amma waɗannan malumai magabata ba su ba suka ɗora mutane kan takalidanci har ma in waka ma ne sananne ya shahara a nan wajajenmu za a ce mutanen gabas shafawa mutanen yamma malikawa bayan bayan ruwa malikawa yan gusun anafawa ina ne an badawa wannan hira ce ta baka molin kai ne babu littafi da aka magana babu littafi ɗaya na addini da ya kama magana wai yan yamma kaza ne malikawa ne yan bayan ruwa yan gabarcin ruwa shafawa wannan hira ce ta mutane har ma inda har za a ce mutanen bayan ruwa inda har za su yi mazahaba ta wani malami wace a ce ƙa'ida a mazhabin shi a wannan guda hudun wanda ya shigo afirka ya mutu afirka guda ne imamun shafi rahimunla shi ne ayyu bagadad kuma ya zo ya rayu ya sha wuce duka duniya yawo amma ya zo ya rayu a masar a nan allah ya cikawa a za kabarin shi iya masar har ma masu yan ra'ayi suna girma kabarin suna abu ma da bai dace ba kabarin shi zaka ce ma kamar shi ce ai za ga wani mutane daban wani malaman daban kuma ‘yan baya soyayya ta kan abu suke daban ɗan an ba shi ba yoshi a yau za a ce an je kabar imamu shafi raimahullah ana tazarruɗi ana neman biyan bukata ana bautar kabari a kabarin shi yau a masar wurin iya nan kamar da san kasuwa haka take a masar kabar imamu shafi don wauta da jahilci mutane an da a cika ba wani mutum zai je a koyar suke na azamne wai za ka yi letar zuwa ga ya imam inda mushkila fi ahali faji ila ahali fasaliya wani ɗabo wani takarda zai aka zama shafi ina da matsala a cikin iyalaina ka zo ka gyara mun imam ya yi takarda wacce kuma ya ba su wasu wasu kasa-kasa har yau yau a masar ba ba da ba wallahi ba a yau a yanzu a masar kuma su wani kwallo wasu daga wasu aikawa kuma a je a soka a kabarin shi a hako sokawa ya a soka takardar su kuma a ba su kudi sun da wasu daban daban kudi waya ina matsala a gidana zuwa gyara ta kaka ce abin a dani wallah a yanzu wani wasu an gudu shirin ta kai mamaki wallah a yanzu ta kawai malam gaza su da abin suke daban wannan kusa kan kabarin nan fodiyo ko bare na ji kwana ana rigima a sakwato kan magana ko bare kan nan fodiyo ko zama da suna ne shi yake da bid'a da shirka kawai su addini na kasashen Afirka iya cikin rakta mujaddidi na Afirka yanda yau shi mai da tashi ma yau sun na kalbu da ko amma kan duk addini ne ma dan fodi yayi a yau kabarin shi ana bauta kabari ana bauta ma kabarin shi yau kaga sun cewa wani kan shi a radio kwanaki a shi aka Amurka ne ko a Jamus ne masu nuna kida suna cewa su da su je maka gwani su yi can ko ka je maka ka je ka je hubbare wallahi sai sun je hubbare sai ku tuko hubbare shehu ko kabarin dan kayan hubbare kabarin dan fodiyo ne kaga abin da malaman suka yi daban abin da su suka fina suke daban na baka misali wata abu gumi Allah ya karɓa gumi mu Allah abu gumi ke cewa ta rana wani malami balabe da Saudiya ya zo sun ta ziyara kabari na dan fodiyo zai kabari ta ana zuwa ba har dai bane ba yace na san in yaji da sa matsala a nan labarin dan fodiyo sauransu sai da muka je mutane suna nan suna ta abin suna kiran shi yau ana ta abin suka zara yi balarabi ya kewa ya ga kurin abu da idan shi ya ce abu ya ce abu gumi cika ga da Allah wani malami ina karama shi kwarai amma gaskiya na ga abin da bai dace ba sai gumi ce iya na aure shi kuma ya dauko aljama da da littafin nan fodiyo da ya akan wannan mas'ala ta abin kabari sai hudu a cikin gare shi littafin ya bashi ta karanta magana magana shi akan abin magana da kanta kanta ce irhamullahi Allah shi kanan fodiyo sai a da mishi kaga zai a ce shi ne a mabiya ne wajen haka kamata addini yan wani tsara nan aka taka dariya bukadar jalani bukadar jalani ka karanci sai Allah sai Allah ibn bula ka karanci wannan littafin na dan fodiyo al-fatawa na ibn tamiya malamin sunna kenan ko yanzu ke yaban Abdul Qadir iya cikin malamai na sunna kwarai iya cikin nakon shi da ibn Qadir ba ta jani ba ba ta jani ba eh Abdul Qadir jailani na na bagadada wallahi ya cikin malamai aka cikin jirin malamai wanda aka ma shaida a duniya ya cikin malaman sunna ya shi addini ya ake addini amma masoya suka suka suke rika wanda shaidan saba dai biyo bayan alheri daga dan batawa haka yake amma dan abdulkadir malami ne na sunna aka ma kuma shaida to da imamu sahabi mai shaida alamu bula gare to amma kaga yan baya masoya irin su dan bulu irin to kasi imamu shafi duk da koma ga ga so shaidan ya shigo ta hanyar wannan kuma ya bata abu amma su malaman gara suke to shi za a nan yake kayan ka maganganun waɗannan malamai shahararru akan wannan mas'ala ta takalidanci ba su ba suka kawo mutane ba inda malike taɓa kira ko zo nan mun malikawa ne ba su ɗaka rikar ba ni kama ka ku zo kuma wannan malikiya za ni ko a haɓu hadi ba ce ku zo mu hanafawa ne mu ɗan hanafawa ne ku zo ku bi ni ba ni makasa ba ya ma makasa ko haka imam shafi haka abu da babu inda abu na hamakon shafi suka kira ku zo mu anan shafawa ne yan wa mai yawa kana abin yawa kamar siyasa to ta sabanci addini addini iya nisa ana jihadi ana wuɗa garuruwa futuhat to he zaman to kowane malami ko abin da sanin addini wanda malamai ne addini ya karanta da al'umma to inda kowa ya tahi ya kawo ya karantar wa karantar shi ya ka samu sarakuna ba malami ba wasu sarakuna sai su kawo doka mu a bangaren mu babu abin da za a yi shafiya yan umarni ka akwai bambancin alkali mashara'anta da mutum kan ibada ta shi kadai dole shari'a za a yi za a yi kotu za a yi shari'a alkali da komi dole alkali ya kamgana biyu wajen shabi wajen malikiya dole samu ina aka dogara wannan yasa kenan aiki da mashara'anta sai sarakuna kowa inda ke da ƙari ina sha ba zai ƙari to a nan za a yi hukumci da shafiya ina hana ba zai ce hanafawa nan za a yi ya dace da ikon a wurin da malamai shi sai su kawo wannan abun to amma su yan warko ba su kawo ba dan shi kaɗai za a yi misali sai ba malik rama wanda da ran shi za mu karanta kuma za mu zaka ba inda an nema ya kace la an harun rashid ya nema yayi duk inda yake ma ko sai harun rashid ya ce musu ke ko ina ya kasa daula ta firin ce ta mai hwadi idan ya hadiri ta hadiri kai ruwa da ke so ya ga mun karanka dan girman daular shi hadiri kai ruwa inda kake so za ka mun karanka na yunocin tun daga can ƙarshen ɓangaren indiya har zuwa cikin turai irin su wannan spain duk mulki guda lokacin mu shafa guda ne shi ɗaya yake mulki a lokacin tun daga cikin indiya ko china ka danna ka shigo ba inda suke da iyaka ina ka masa bariyar su suke mulki har zuwa cikin turai musulmi shugaba guda da musulmi a lokacin musulunci da bayan kuma ba ilalaci allah kawo tashin abu to a wannan lokacin harun shi ya nema ya ce duk inda yake mulki ba a wata shari'a yadda maza malikiya yadda mota imam malik malikiya da zai ce la in yarda da haka ba ya ce abin da na sani ne wanda abin da sani kuma zaɓi da bashi allah in wani a takaice da kenan ba maganar wani malaman babu wanda kawai mutane a kan kalilanci ku zo malakawa ne kullum almajiran shi ne kowa abin da ya karanta ya isar wasu sarakuna ya suka doka a nan ba a komi he malikiya wasu ce he shafiya mai zama to ta azubanci amma imam malik bai ta zo afirka mutum da yake amma imam shafi ya zo afirka a nan su inda za a yi mazhaba a kan bayan ruwa ta yi shafiya ko amma abin ba haka bane ba to shi zai wani zai mu shurara mu ba da hankali miji yanzu mun ji a satin da ya gabata mun ji maganganun abu hanifa da shi da tijinsu abu hanifa rahimahullah maganganu da muka ji yayi a satin da ya gabata na hujjar bin kitabu wa sunna ya hada ma bin ra'ayi shi bakan dalilin shi ba da kuma yace in yi magana abin hadisin hadisi da ya inganta a bar magana shi dinda mun ji a satin da ya gabata wanda bai ji ba ya koma baya ko ya ji ba littafin shi ko shoran abin da aka darasin da ya gabata sai da menene magana Abu Hanifa kan mas'ala ta kalilan ama bi kullum ba hujja yanzu yau zamu tashi magana Imam Malik rahimahullah yace na biyu ce malik bin anas rahimahullah zamu ta magana malik bin anas rahimahullah imam malik rahimahullah ga maganganun shi kan wannan mas'ala labarin ki ka magana yace wa amma wa amma wa amma imam malik bin anas rahimahullah fa qala shi ga abin da yace yace inna ma ana basharun ukhti wa usif fanzuru fi ra'ayi فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فتركوه إمام مالك رحمه الله كيتشوا إنما أنا بشر ني متين ني كوا أخوتي وسي ina kuskure wani lokaci in yi daidai na kan yi kuskure na kan yi daidai a rayuwata da mutum da ke ɗajiya mutum kenan nan iya sun ɗauki ke na zaman kore isma garbai da isma ta kariya ta kuskure ya ce don haka tun daga matsayina mutum ne mai daidai da kuskure fanzuru fi ra'ayi ku diba duk inda na ce ara zan ga mutane ce ara a ra'ayi indana daga da mutane maliko zai ce ni ina ga ko ce mu ra'ayi a wajen mutanen madina nan da ka kawo hujjar inda babu nasi wanda zai dogara da shi ko babu ko shi bai samu ba ko kuwa wanda za mu bai kai hujja da shi to sai hukunci kan wata matsala ya ce mu dai ra'ayi akan kaza ga ra'ayinmu to inda ya ci irin wannan magana ra'ayinmu ra'ayina to ku diba shi din da yake ra'ayina ne ba nasi ba na kawo annabi ya ce ya ce fa kullu ma wafaqa alkitabu wa sunna fa khudhu duk abin da kuka ga yayi daidai da qur'ani da sunna ku riki wa kullu ma lam yuwan kitabu sunna fatruku duk abin da kuka na ce kaza bai daidai ba da qur'ani da sunna to ku bar shi dan malik ya kawo ka ya ce ya kawo ka kalilanci kaga shi ya huta ya ga maka ko gobe ga mu dogara shi qur'ani da sunna kuma ka iya kuskure kake da gima da kowa dan kana kaza ce maka a ga sunna kadiba ta kadiba da ta hujja kuma hujja kai ake da hujja kun a nan ƙasa bayan ya kawo da tattawai da aka kawo wannan magana albani ke da tayi ko ga magana da ga maka magana imam malik to amma sai yake ma ishara yake tura ka kadiba ga inda wannan magana take da tattawai malamai magabata na ibn abdul bar sai ibn hazm duk ya kawo wannan magana sai bayan wannan magana sai yake cewa magana ta biyu ta imam malik rahimahullah yace laysa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'akhadhu min qawli wa yutrak illa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani kowane imam maliki da imam maliki babu wani bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kowane ne illa yin ƙasar kawai wutar wata magana zai a karɓa wata a bari suna kuskure in wani ne in ba annabi ne ba kowaye zai daidai da kuskure annabi ne kaɗai suna ake ɗauka gaba samfur sa ake zama ta annabi shakwara shi ne yau da kunya hori ya ƙare dole ka bi abin da ake nema ya tabbata shi ya ce annabi ya ce zai nama bayan ce ba to ya bincika abin da ake nema yanzu ya tabbata akwai kwashe kwashe masu kwasuwa kun su annabi ya ce ba ruwansu wani zaki ra'ayinsu ko su kira su kara annabi ya ce gurin ana magana abin da ya tabbata to inda bai tabbata ko da ni ban gano ma'anar ba ƙwalluwa ta ba ta kai ga ma'anar ba ya ce sami na wa ɗana Allah wa alam kura mun ji mun ji kuma Allah shi mai sani kan daidai ba yana gane dole iya haɓu da gani iya kuma a gaba a gano amma annabi yau shi ke ina ake dole ya gina shi yanzu bayan wannan a ƙasa sai albani ke maka cewa nisbata hada hada ila imam al mashhur من المتأخرين وساهاه عن ابن ابن عبد الهادي إشارة بقى كم قرودي سبن حرب تكاو وإن ما جنا da aka dangana wa imam malik albani ne mulaka cewa eh lalle wannan magana ta cewa da sahabu ban bin sallama la yuhdi qawl wa tarab babu wani ba annabi sallama zai magana da abarwata annabi da kade ba za dauka gaba daya wannan magana albani ce lalle ta shahara a wajen imam malik aka sarta amma ba daga ba nan bane ba tushen karshe bayan ya kawo kaula hakan bin utayba da mujahid sun kawo magana haka taqiddin asubiki cikin fatawa ita wannan magana asalin ta yace min kauli bin abbas muta'ajjim min husaini magana ta ibn abbas asalin magana inda ta fito daga can ta fito shi ma malik ya dauko yace magana ce shi ma subiki ya kawo wani iya magana tana burge shi ne ta ibn abbas ya kawo ta bayan ya kawo magana wannan su maqal ma subiki yace واخذ هذه الكلمه من ابن عباس مجاهد شي مجاهد الى cikin almajari ibn abbas daga ibn abbas ya dauko wannan magana wa akhadha minhuma malik kin malik ya dauko magana daga sama ibn abbas zuwa mujahid mujahid dauko ta kenan daga sama magana amma magana ya ta shahara da imam malik babu wani wanda zai magana bayan annabi sallallahu alaihi wasallama za a dauki wata abar wata annabi ne kadai wata ruwa ce la kafir ka kai wani kabar imam malik ibada mai wani kabar ne kadai wanda zai magana a doka gaba daya annabi ke magana manzo Allah kadai zai gaba daya a doka dole amma shi ban wane ne akan iya daidai akan iya kuskure yace haka ne wajin tarat inda annu kenan malik wa akhadahu wa akhadaha minhum malik radiyallahu anhu wa ishtaharat inda annu sai magana malin da ce ɗauko ta amma ya ta shahara a wajen shi sai kulutun nan kuma ta albani bayan imam sulki albani ke cewa sun a kaga anu imam ahmad shi ma imam ahmad daga wannan yan sama sai imam ahmad daga ce ɗauko magana shi ma yana faɗin ta faƙala abu dawud fi misali imam ahmad safa da kaza ya kawo samitu ahmad ya ƙuli imam ahmad bin hanbal dan ya karatu wajen abu abu abu dawud almajirin ahmad bin hanbal ne ya ce ya yi shi imam ahmad iya cewa laisa alhamdulillah wa kafin kawai mai ra'ayi wa tarak makala na bisa salama ya ce babu wani unwane ne zai magana a mashi wani ra'ayi shi wani abar mishi annabi ne kaɗai da hukumin kuna doka dole zai magana cewa kaka ce kurin dole kurin wani ya ce dole abu kurin yanzu bayan wannan magana ta uku ta imam malik ta iya take zama magana imam malik ce zaga maka ta hukuta imam malik cewa ni mutum ne ina daidai ina kuskure ku diba ra'ayina abin daidai da ƙorani suna ku rike abin da ta abu tabo suna ku bar shi ta harko ta cewa ta biyu babu ya ga imam malik ya hori magana shahararra a wajen almajiran shi ba kuma ce abin iya da ibn abbas ruwaya ta zo cewa babu wani baya annabi sallallahu alaihi wasallam in waye zai magana a doki wata abar wata banda annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta uku ta imam malik qala ibn wahab cikin almajiran imam malik yace sami'tu malikan su'ila an takhalil asabi rijlayn fil wudu ibn wahab yace na ji da kunshi da kunnan shi suna majalan malik ne kai na mubasharatan yace na ji an wa imam malik rahimahullah tambaya akan matsayin tsetse ya tsotsin kawahuwa a cikin arwalla mai hukumcin tsetse ya tsotsin kawahuwa faqal sai malik yace ليس ذلك على الناس ba dora mutane ba tsaye ya zo su faɗi tsaye jama'a ta tsaye ya ko ta yatsa a wanke ta kashin tsaye wani kenan ko ta yatsa ce sai an wanke ta ruwa shi tsakanin yar wata shi ta khalila sabi min a hasu ta tsaye tsaye ya zo tsaye ya ce maganar tsaye tsaye ya zo kahuwa ta wannan magana ba dora mutane ta ba ibn wabu shi wani magana da imam malik malmashin kai tsaye malik ya ce babu wani magana shi kuma ya san akwai magana sai yake cewa fatarakutu hatta khaffan nas yace hina bar ibn kyale ba yace me komai ba amma bar fatawa akan abin da babu shi ce amma shi kuma ce eh na kyale shi sai da mutane suka rage fatarakutu hatta khaffan nas sai da mutane suka rage kenan yau aka dan rage makantar ya ka dan watsi sai na zo wajen imam fa qultu lahu nace wa imam malik indana fi zalika sunna kaji cikin ladabi ya ce wannan magana wa muna da hadisi muna da suna kanta ka ce babu ita amma akwai suna da suna kanta malik ce wa mahi zama ga yadda wata suna ce daga wata suna daga kan magana mai gare ka kan wannan magana sai kulut sai ibn habai ce ma imam malik حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن حارث عن يزيد بن عمر المعافري أن أبي عبد الرحمن الحبولي المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أسابيع رجليه فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا ساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل أسابيعه أي من يعلم يجي ما عندك يا إنكاري بابو amma da almajirin shi ya kama ya sinadi kuma sinadin da ya jero an wani wani duka malik ya san su ya san mutanen kwarai ne wanda aka mashe da kenan sinadi ne na kwarai duka ya san ya san mutanen kenan kuwa in jana suka labari gaskiya ne malik ya ce eh wannan magana ce bin taɓa jin ta ba don da kai sinadin sai ce shi al-mustar bin shadda al-qurashi shi cayar da irin ke daga nabi cayar ajiyar rasulun salama da duk mutum na ga mazanar salama salama iya cuɗa ƙawashi bi khinsirihi da yatsa wannan ta ƙarshe ƙarama yatsa ta ƙarshe iya sokawa iya wanki tsakanin yatsa ƙahuwa ci na gan shi da ido na yana haka faƙar jin haka ne imam malik sai ce mai bin wahab inna hadar hadis hasan kare yake da kan shi mutum ne mutum da shi ina ba sai malamin sun tabbatacce kuma yana mai shaida malamin da shaidar da ba da kawo ce wannan hadisi ke a wannan hanyar da yazo hadisi ne mai kyau ke ya tabbata yi shaida ta kusa imam malik a cikin malamin hadisi wanda suke gano wani wani kasa tun a sama ce mutum mutum ne amma dai iya ba haka ba lokacin su ma an fara kwashe-kwashe komai a kwasa ana ɗaukar wasu a baro su misali imam malik wani iya cewa akwai wasu mutane a madina cewatarwa ce sun kai saba'in da dama sun sama da sanannu ya ce wala wani mutanen ina da imani inda za a yi rashin ruwa a madina a je su rota su roƙi ruwa allah zai ruwa saboda zaman su na kware bayan allah na kware ke masu shaida a tsoron allah su ya ce amma duk da ka ce banda an sa hadisi a wurinsu yau yana da za ku matsala ba na bane ba ce wani zai ne da ya ce wani da ifi ne ba shi wuce mutum maza ne ba da aka ce wani da ifi ne ba ana ne mutumin manza bane ba a'a ba haka ba na zaɓa yake ba da ifi daban mataruka daban ko wadda daban mai ƙarya daban shi ne ife da ife wa ɗabi'a ce ta halin mutuntaka ko mantuwa ko tsuwa abin yawa wani abu daban zai gito mishi shi ne tarwani akwai malamin sanannu duwa fa'unin da masarwani ne amma kuma da ife ne zuwa sami ne fuka magana a kan abin abin mawaki abin ƙora imam asu iya cikin duwa fa'unin hadisi amma imam ne na kira kowa mai shirin duniya misali a kuma tare sannu a duniya ana gaunin tsaman wajen allah ne amma da ife ne wajen hadisi abin nan adam iya mutuwa gare shi kun sai yan wa'ada aka wani wani david ne ba ina mai wa ya san kwamfuta so in zaka maka da da magan sarbe wa mutu da wa mata kin wannan wala da ne haba da magana so in ga kuskure zaka mai kwada eh aka samu magana ka daya ka hadisi ka kawo shi ya ce wani da kafa ikin mai kwada su ba abane ba da aka ce wani malami ne zaki wallahi abin ya ka kokolu kololun da zaka kira ba mantuwa in yi magana an ka zo ba ɗin zai mata maka ko harfi ta ko harfi ta za harfi ta za harfi na maka hadisi yau gobe ka dawo kuma kan za ta baka yadda yake in shekara da maka dawo an ka zai sauya a ce a ce wani akwai matsala ba don nuna ita hadisin wani daga shekara kaza don kaza kai kai hujjar ne da kaza za ka ce ka ke nan magana za ka ce da ifi bai mutum da mutum mazari a'a ko mutumin kware mutumin Allah na kware ne na mutumin wani Allah ne yawa amma da ifi ne halin mutuntaka ce ta matsala ko rauni rashin ganewa ko gama gana biyu abin iyamancewa shi ne kurin ba na bane bane matsala amma hujja ce mu ba ma yi da magana da ba ta tabbas shi da raunin saboda shi magana ba ta ba garin sikan ta shi da da fi raunin babu abin wanda babu ka tabbas kan shi kan ce an bata mu Allah da zato ke tsammani ake iyayewa ka dauka ma ke babu katkanta da kace kenan kan dauki rauni wala abu to dai nan imamu shi muna magana imamu Malik rahimahullah ya ce wannan hadisi ne mai kyau ya ce wa ma sami tu biyu ƙasar da sa'a tun da nake bin taba jin shi sai yanzu shi ke nan yanzu na ji shi yanzu ibn abu ce sun ma sami tu ba da rikar sa'a ibn abu ce daga baya sai na ji an wa malik irin wannan tambaya waccan da ya ce da ba ta kan mutane amma hina ji fa ya amur bi ta halila sabi hina ji kuma su iya umarni a tsitsiri kaga da ya hudu bai hujja yanzu ya samu dalili shikenan haka ma da kai rayu nan kasa imam albani yake cewa ali bin hazan ya kama ibn hazan rahimahullah yace innal fuqaha alladina ulidu wa qulidu mubtiluna da taqlid nan na ko eh na sha wannan ba ku wannan ba ku mai shi yawa yanzu mun gane ke ana ya ta zama bangaren imam sha magana imam maliku ta kare sai magana ta malami na uku bayan mun ji Abu Hanifa mun ji imam Malik yace ash-Shafi'i rahimahullah shi ma zai kawo imam magana imam Shafi'i kan mas'alar bin sunna da barin ra'ayi nasu ko na wani wanda ya ci karo da sunna me imam Shafi'i kan wannan magana سيتش وأما الإمام الشافعي رحمه الله فنقول عنه في ذلك أكثر واثم البنا مولا كي شوا شي إمام الشافعي muna da maganganu kan wannan mas'ala nashi da yawa masu kyau da yawa masu irin wannan magana ta bin sunna da ban ra'ayi ko na wane asan ne ibn hazm ke cewa innal fuqaha alladhina qullidu mutum da takalid malaman da ake ma takalidanci ake koyi da su ido rihe su ha sun bata wannan takalid musu hana shi sun hana wannan takalidancin da ake musu su sun hana alwarsu wa'annan nawa sahabawan wannan takalidin sun hana almajiransu bin su ido rihe wa kana ashaddun fi zalika al-shafi a cikin hudun malaman ce wanda ya kone tsanani kan magana bin magana shi imam shafi ya tsananta kwarai kan bin ra'ayin shi gabar suna ya kwarai da tsananta da yawa sai yake cewa fa inna wa rahimahullah balaga min at-ta'kid fi ittiba' sahal asa wal akhd bima awjabtu fi sunna kana al hujja yace hayth hayth lam yablugh ghayruhu wa tabara min an yuqallid jumlatan وأعلن بذلك نفع الله به وأعظم أجره فلقد كان سببا إلى خير الكثير نما قال بني كي إيه كام ابن هزم iya bada wannan magana cewa waɗannan malamai da ake bi ta ido rihe su sun hana wannan biyayya kurum ido rihe da ake musu yace sun hana almadan su musu yace wanda yake tsanani kan haka imamu shafi rahimahullah yace kwarai balaga da ta'kid fi tabar siyasa asar ya kai gaya wajen karfafa bin ingantattun hadisai wal akhd ma wajatu hujja da wake gaya wajen umarni da riki abin da hujja ta tabbata ita haisu da mai blogu bi inda ya kai ce wani bai kai bin nashi a cikin malaman ba wanda zai mamu shi wajen wannan faɗa da wannan abu bin ra'ayin malami haka ya ce da haka wata ba ra'ayin an kula jama'a imam shafi ya kubuta daga amince kalilanci kwata-kwata kuma ya wa'alam zalika ya bayyana a hili karara ya ce na fa'allah biyu azum Allah ya amfana da mutane maganin shi kuma Allah girma ladan shi kuma kware ya zama ta sabon alkhairi da yawa maganin da ya kware kuma kun ga imam shafi ne ake ma sai yanzu yake cewa kana imam shafi dan ya kawo magana da bani ke kawo magana cewa wa amma imam shafi rahimahullah amma imam shafi mun kuma kan nasin kenan imam shafi rahimahullah yake cewa fa naqulu anhu fi zalika akthar wa albani ke magana imam shafi muna da mangaru da yawa nashi masu yawa kyawawa wa atba'uhu wa akasaru amalan biha wa as'ad bina ba as'ad yace almajiran mabiya imam shafi sun yi yawa akan sauran mazhaba sun sauran mazhaba yawan masu aiki da manganin shi da wanda suka ci riba ko suka mori ko suka arzuta da manganin imam shafi mabiya shi amma mace za a kai misali mafi yawan malaman hadisi irin su misali irinsu imamu bayhaki su imamu nauyi su malu hakim duk manyan malamai duk manyan malamai a gani na hadisi daga shafawa ne duka mai shafawa ne manyan su manyan malamai na hadisi to a takaici sai yake cewa famin ha daga cikin maganganun imamu shafi kan wani matsala ya ce ya ce ma min ahadin illa wata da abu annu sunan sunan salama wata azuba annu ya ce babu wani a duniya zai samu wata suna wata hirusanta bai ce komi ya gama gaba daya za ka samu wata wata baka samu ya ce famaha makultun min kawai mamu shafi ke cewa don haka duk lokacin da ne wata magana au asartu min asar ko na kawo wani usuru cikin usuru ya cikin mana wasu kawa wani suka asa usuru fiye mamu shafi na kawo wani asalin wata tushen wani abu wani abu da na kawo da na gina kan wata matsala fi a rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilaf maqul ya ka samu wani abu da na hadi ko na kawo wani wata doka ya ka samu wani abu daga manzon sallallahu alaihi wasallam abin da samu daga manzon sallallahu alaihi wasallam sabanin magana ta na kawo aka samu sunna yace fal qawl ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli anan irin in wadin magana ko in kawo wata kaida yana wata magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin magana ta eh to magana ke ta kware abin bi magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma ita ce tawa kina wacce mata bace wannan ce ta ta Annabi ba shi kina maka bi gabi wannan gashi da ya kai maka wura wannan da wannan abu duka suka gaba daya ya ga magana hakim gashi duka ya kama maka jibin asakir ilafi ilamu duka sai ya kama gane wannan duka ka da gwamnati ta wani tawon tunan gurare da aka kama garin gaba daya ban tabbacin wani magana ta zo daga wata imamu shafi sai kasa yake cewa kan nasin kenan ya ce a jama'ar musulmi na albani ce kama kan imamu shafi ta biyu ya ce a jama'ar musulmi ala anna man istabana lahu sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yahillu lahu an yad'aha liqawl ahad wannan ijma'i ne imam shafi ke cewa malamai sun yi ijma'i duka na musulmi akan ana mun tabbata na sunna duk da sunna ta bayyana shi sunna anan ta bayyana gare shi in dai abin bayyana sunna ta bayyana ka to anan lam yahillu lahu an yad'a liqawl ahad duk wanda sunna tabbata ta zo maka ta saba wa annabi sallallahu alaihi dole bai halitta ka bar wannan suna don magana kowaye dole ka bi suna a zama lafiya kwana haka zama shan dole kuma wani abin wai ta babu wani saɓani da ya ce maka a jima'a ce jima'a musulmi ne in dai malin ba ɗaya magawaci da ya ce a so a bi shi don shi ne mu anan namu ne ka raba ku da mazhaban ku ya ce idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فقولوا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وادعوا ما قلت وفي الرواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد إمام الشافعي رحمه الله كيتشوا إذا وجدتم في كتاب إذا مقسمونا بعد كل تاينا abin da yake littayi na khilafu sunnatul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faƙulu suna da salama ku faɗi wannan suna ta annan sallar salama wadda umaru ku bar abin da na faɗi wata ruwa ya ce fattabi'uha idan ɗaya magana ta annabi ta zo ta saba ta annabi salama ya ce ku bar abin da na faɗi ku bi sunna ba ni kaɗai fice wala tartafitu ila ƙaunar kan ku waiwaya magana kowaye ina ce annabi ya ce an ƙari wani magata imamu shafi ga wuraren da a duk wuraren da ta ambato inda take sai ya kawo idza sa'al hadith fa huwa madhhabi imamu shafi ce nan duk yaji ta gaba daya yace ko ne dai duk inda hadisi ya inganta to shine mazhabata ne wa ka bai mazhabata shi ta annabi ce gurin duk inda hadisi ya inganta anan nake wannan magana imamu nawawi bayan ya kawo ta ya maganganu ya kama magana na bayaki na fulani cikin kada shara ne ke cewa kalibin hazam ai ma'anan magana ta wannan hadisin sa'in dawo a inda gairin na'ima da ya ce yan gagan magana a littayin shi ta sa suna annabi sallallahu alaihi wasallam ku bar maganar shi ku bi sunna ka koya magana kowane ne to ce wani abin da yake ni wani magana ne ko shi kowane malamin mazhaba ne kaka bi shi kulka bi sunna qultu na sai albani yake cewa وقولول الآتي أجب هذا سريع في هذا المعنى maganar imam shafi da za ta zo a bayan wannan hadisi wani magana sai za ta hadisi ta bashi maza ba ta imam shafi abinda zai biyo ba ya tabbata maka da wannan magana yace wa qad amina ta qala nawawi rahimahullah ma mukhtasar imam nawawi ya magana ta kaitatta abinda yake cikin magana imam nawawi kan magana imam shafi akan wani maganar da ka almajirai shi yace wa qad amila biya bi hada ashabuna في مسألة التثويب واشتراك التحلل من إعرام بعذر مرض إمام الشافعي لا يشبه بشافعي الإمام النووي سيك يتشي وانا مغانا تي إمام الشافعي شي إمام النووي بشافعي يتشي وانا مغانا تي إمام ديوا daga cikin mana abokan mana dan uwan shi malamai kun suke kan wannan hanya ji Imam Nawawi yace sun yi aiki da wannan magana da ka magana kan akwai masalar me tasawuf kan masalar ana cewa mana atlata khairu min naw ana iya cikin magashi at-tasawuf ko ana akan mana ta tasawuf kasan zumuna da magana a yanzu akan asalatu a yana za a yi ta farkon karshe ko kuwa ana yin ta a kiran sallah na biyu ko na harko da gashi ma ya cikin zace tasawuf duk da iya daukar ma'ana amma wannan shine abin da mu a nan shahin magana tasawuf muna da zan fajar ko suna yi ketawa ta karshe ana asalatu a ta harko ta dare ta biyu ana yin ta ba a salatu ya kiran sallah kada mu ana haka miji wasu wurare suna yin a salatu a ƙarshe ha a maka ma ha a madina ma haka yake amma mu anan ya muke yi da hurku da wannan misala ce zai sananna da kuma wannan ganin karatun namu da ya takace mun sha bayani kanta masala a salatu kharu min nau masala ce wadda zahirinta na zahirin nasi karara duk da ba ake ake wasu wurare ba ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ke rawa maka shubha su masu ganin ana yin ta a cikin wai dare ana yin da ke bayan kai alfajar salatu aiki ne da wata fa'inta ba nasi bane ba zaki ba ne kama da zaki karara annabi la yake ya salatu a kiran sallah na farko cikin dare kuna ruwaya karara ta tabbata ta abu mahazura annabi sallallahu alaihi wasallama علمنا علمنا الاذان في اذان في اذان اول من الصبي فتح النوم النبي يا كرنت da shi kira a salatu a kiran sallah na hurgula a fajr wannan ya hurgu to wannan su masalolin sai ai ayata ayata azan awal ai kama ana kan ana kiran ta azan kenan ana ana ne kiran sallah karshe da ta da kama kada ma haka ba ne ko shi kuma ce yabar annabi ya karanta da yin a salatu a cikin sanar harko na ƙarshe a cikin sanar harko cikin dare kuma ya ce an yi tatarwa an sanar a salatu don a tada masu barci masu kiyama zai su shirya gari ya kusa waye ba kan haka za ka gani haka ka dai wannan cikin littafi na sabu salam haka ɗauko littafi ta wani nuna albani wani walla wanda ma shi albani ce ma bida a ce ma yin ta bida a ce ma yin ta a ƙarshen daren lankin ta shi albani kun yanke ta ta bida a ce shi ya kan haka bar duniya ma a takaice ne haka na cikin suna salam ruwan yadda masu binciken suna abin da batacce to duk wannan ajin wani abin ittimanat rikizuwa da bukhari ya kata ko muslim ya kawo ko ya kawo tambaya wa yake yi a salatu wa ya fara yin tama kace bilal kan ce bukhari ko muslim hadisi karar bawa sama idan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamna lakum azan bilal min bursurukum yace kiran sallar bilal kai hana ku kai hana ku ci ko sha ta faɗi mai yu'azzul bilal ruwa ta kada bukhari kan muslim annabi ce kadda kiran sallar bilal ya hana ku ci da sha kai kuma ban ayyana ce iya kiran sallah cikin dare sai ibn umar maktum yayi ne ce domin shi mutum ne makawo shi ba kamata da sirajin bayanin ibn ibn maktum kira nabi ya san ibn maktum shi ne in yayi to kun za ku hasa ci da sha tun ka karrama ta bayan da ya ce bilal iyaye cikin dare to kuma ya bulki ma shi da bai cikin dare kuma wanda ta wajibi wajibi salatu ya ce bilal kuma asali ma shi fara yanzu kuma ga ruwa cikin suna asabu sun ga ruwaya bilal ya ce da yadda annabi ya ce ka sa ta a kiran sallah na farko ta gaskiyar magana bane malamai tana maganin duka abin ta magana wani wani shi a sai madogaran mu ta akan mas'alar as-salatu khairu minan nawm a farkon dare duk da wasu gurgurai ba an fahimta ce ko ta mutane yasa ina ga tana Allah cikin abu da gumi ran wallah abu gumi ka kawo mas'alolin ce cikin yake ya taɓa wa cikin limamin harami kan bayani abu ne hiri karara ce haka ne illa kurin abu ne in yazo abu da yake harami ba ya canza shi malamin sai canza shi wasu dalilai da suke zawa wurin da bai bai sai hana canza abin ko da an gano ba haka bane ba irin kiran sallah biyu a juma wani hasa na yi gwamnati ta sai sai magana su akwai malami ya dan ta ya dan rige abu da yawa da Allah mai cika a takaice ne ba da yau abin ba harami ko a makka sai zama to madogara a wajen a me annabi ya ce me kaza ce mai kare hujja to dai wannan misalolin ba ba a ce ba tare jujumi a kan su ce ko dole ya kana haka ya fahimta kada kai abin da kike shi tsakaninka da Allah mai mai kare hujja kuma Allah mana mafaka kan daidai to yanzu dai anan muna magana Imam Shafi'i rahimahullah iya Imam Nawawi cikin al-ma'abakan su Shafi'awa kwarai sun yi magana Imam Imam Shafi'i kan aiki da sunna da barin magana shi yace ya kawo maganganu na yace wa mun manhuki anhu annahu afta bil hadith من أصحابنا أبو يعقوب البويدي وأبو القاسم الدراكي نسى عمله من أصحابنا المحدثين كما أبو بكر البيهقي وآخرون تكلم كانوا قالوا على بس لأنه شعروا على ما حديثي لأنه نابي شافعوا ومسكة أيكي لولنا حديثي سكة فتوالش يكاو وكان جماعة من المتقدم من أصحابنا هكا يتي أم فرقكم مذهبهم متشافعية إمام إمام نووي يتي إذا رأوا مسألة في حديث sai suka ga wata mas'ala da hadisi kanta amma wanda maza imam shafi khilafu maza imam shafi sabanin wannan hadisi amin bil hadisi sai su aiki da wannan hadisi kuma wa amin tawbi su yi fatawa da hadisin da ya ci karo da mazhabar da suke cewa da ƙa'ili suna masu cewa mazhabar shafi'i ma wa fata sai su ce ai da mazhabar imam shafi'i duk abin da zai na hadisi ne mazhaban shi shi ma ana kan mazhaban ta mu shirin shafi'iyya da ban hadisi haka suke cewa ya kawo magana Abu Amr yace fa man wajada fi shafi'iyya hadisan yukhalif mazhabahu nasar in kammala a'lat al-ijtihad fi mutlaqan aw fi dhalika al-bab aw mas'ala كان الاستقلال بالعمل به ولم تكمل له وشق عليه مخالفه الحديث بعد ان بحث فلم يجد لمخالفه عنه جوابا شافيا falau al'amal bi in kana amal bi a takaice abin da ke magana annan wani malamin yace daga cikin shafi'awa faman wajada min shafi'i hadisan yukhalif mazhabu dubba shafi'i na maganar dan bayan da farko ko dubba shafi'i da ya samu wani hadisi amma hadisin ya saba wa mazhabin shi to shi wannan malami sai dibu wannan hadisi in kammala al'alat tarfi iyada malami ya kadi shahadi يا ناس في المنصوب يا سفال يا سفال يا سفال متقدم يا سفال قالوا لما لما نادي اجتهادي to za a nan sai aiki da ijtihadin shi me me madogaran mazhabin shi in zai samu su dalilai na abin da yake sai bincika ya aiki da su a wannan masallaci ko a wannan babu ne iyar dama ya binciki gaskiya ya shi ijtihadin shi yace amma wa in lam takamil an bai da hanyar ijtihadi da zai gano daidai da kuskure wa shakka da kuma ga hadisi ya ya kalle shi iya mai wahala ya saba hadisi bayan ya bincika duk wata hanya ba da an ba haka farauci da mukhalifi an jawabar shafiya duk ya bincika bai samu wata hanya da zai kubuce ma wani hadisin ba kuma hadisi ya kalle shi to anan ita falahu al'amalu bi dole ka yi aiki da wannan hadisi tunda ba ka dama hujja kauce da shi in kana amina biya imam mustaqil gari shafi ko da wani hadisi wani imam ne ba shafi bai a can aka san shi yake aiki da shi to dole ka yi aiki da wani hadisi ko da imam shafi yake da shi ba kuma ya kuna hada uzuran lahu fi tarki mazhabi imam tarki mazhabi imami kuna kuma anan kai kana da uzurin bar mazhabaka dan zabata kan akan dalilin ne duk wannan wai ya sha kan masu takalidanci ne ba dawa wani ba don dai abin da busu ba da za a busu abu a hankali ne da to kan mananci ma da malamin gari ba sa gama shafi ba da su suna ga shafa malamin gama shafa annabi ne in ba shi ba nan ba wani malamin to da laba ce da ake ta mai takalidanci ga wani malamin to shi ma dai ga mazhabin shi sai abu hadisi a aiki da hadisi in ya zo a bar mazhabin shi kuma shi ba ka samu mai ma wani binciken abu da yawa bayan ka samu zai karara kuma ana sana shawa kan mutane na abu ya zama jiki takalidancin وهذا الذي قاله هذا المتعين لما انا ما قلنا تبي تشو كما تبت هكي قلت تجار بان يكي تشوا وهناك صورة أخرى لم يتعرض لذكرها ابن سلام وهي فيما إذا لم يجد من عمل الحديث فما ذكرنا نعم الباني كي تشاتو وانا ما قلنا ديكاو تو أبي كاو تمسألة ابن سلام cewa idan mutum ya buga bai samu wata hanya ba sai wannan hadisi kurin ya kun babu haka kauce ya zai yi فماذا كان يش أجاب عن هذا تقي الدين السبكي شيء متر رسالة تم على مكان مكان معنى شافي الإمام الشافعي شيء إذا صار حديث فهم مذهبي وأنا حديث الإمام الشافعي هودي إذا صار حديث فهم مذهبي وأنا مجانا أكنتا يكي شيء أجزكير مجانا والأولى عندي اتباع الحديث ولا abin da ya yi kurin ka hadisi kurin ka huta sai ka ta misali وليه خرج الإنسان نفسه بين جنب النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه أسعه التأخر عن العمل به لا والله yake ce yanzu ya ce kowa ka tsaya kai wannan ka farta ni ga kai ga manzo Allah gaban ga manzo Allah gaban ka ka kaddara a kanka ga kai ga manzo Allah sai ce ma ayi kaza ce da Allah yanzu annabi ya ce mana barka ka za ka shurara ko ka shurara magana wani annabi ya ce ma wani kaza kaza za a yi kada ka suka shirar wani daban ce gaskiya ya ce bai yi wa mai hankali bai ya ce ma annabi ya ce ya ce wanga gada wanga wanda ba ya ce ba ba gada a dan ya ce la wallahi ce wa kullu wahid mukallafin bi hasabi fami kowa abin da baki fahimta ne shi ya wannan banda ce ita da shi kai fa ka kuma zai wajen Allah shi ya bai gaba bane ba ya ji ita da shi ka samu nasi ka kama da yake da ita da kaga ba ba hujja kai daidai ya kama ka duka wannan manganu na ce tamamul hadal bahas taqiqu da jidu fi ilam waqi'in da kitab fulani na ka tamam aula duka dai da ka wuraren wuraren da tauye ka maka na ka tamam da ilam waqi'in za ka samu maganar na malamai wanda akan wa tahdirun an tibai sha'i fi qura wal amsar da da tauye da malamai suka yi kan hana bid'o'i da suka cin garuwa da sauransu dai na hana taqlid da mazhabi na hana taqlidanci na mazhaba ban mazhaba mala hamiyatan wa ta'lasabiya da takaidanci da bin kurin kai yamma baka za to akwai littafi da aka ila muqim da ikan da da imam ul absar na ibn qayyim ne kitab al fulani ba su karu magana kwarai su yi littafi na musamman a takaice kan hadarin bin mazhaba da takaidanci kurin kai dai a mutu kurin ba ruwan ka an ce kurin shikenan kwarai abin da abin su yaya da duniya zamanin masu yawa abin ya zo ya zama jiki abin da ya bukatar a hankali a wayewa mutane kai su gano da maganin magabata ba su ba suka ce a yi duka lilanci yan baya ne ra'ayi ne da shi mana duka mai yamashin wula kan maganar ce yanzu muna magana imamu shafi rai mulla bayan da yanzu na hukuma na ce sama kenan bayan ya ce dole bayanin sharhi ne alkashin maganar imamu shafi na cewa idan sal hadis ma mazhabi an hadisi ya inganta shine mazhabata duk shi ake wannan bayani sai ka magana ta biyu ta imamu shafi na iya magana da shi da imam ahmad imamu shafi yake cewa antum a'lamu bil hadith wal rijal min fa idha kana al hadith sahih fa'alimuni bihi ay shay'in yakun kufiyan aw basariyan أو شاميا حتى أذهب إليه إن كان صحيحا كان أنا باول الجرمان كي كان لنا الإمام الشافعي تبدأ أنسى يعني الإمام عمرو بن حنبل أسامة الشيكي كما أنسى الإمام الشافعي بس يا وجل حتى أصول الكتن أكوا أسأل الإمام الشافعي أما أنا وأنا بنقل إن قصدي سنة قدام حديث shi yake cewa imam ahmad kai ka haini sanin hadisi an zaune bil hadisi wani jami'in ya ce ka haini sanin hadisi ka haini sanin kuma malaman hadisi da yawon duka wannan duka shi na ce ina wani abin duka tare suke su mamun shafi almajin malik ne gaba gaba ya suke da malik ta ce ko shi mamun shafi ba malik ba za a ce ba malik ne gane ke nan duka kun kowa duka da kowa yake karatu wace a cikin wata kima Allah Allah bashi ilimi an ce a kwanan tare ke yake yayin mota malik a wajen mamu malik mamu shafi kwanan tare yake karatun mota gaba daya a kwanan tare kwaso ta ta wunshi duka mu da gaba da kwanan tara imam shafi bai wace da kayan bai wace ya ce wani wani ya bai da bai an ce a da an ce wani a da bai da mutane da kullum Allah ba su kamar san kwamfuta na kwamfuta ma tana shahewa mai mulki shahi wallahi haka wani abu ne an ba aka kan tani su ba wani abubuwan haka ce baiwa abu abin wakana haka suke aka Allah san baiwa Allah so me an wani ma Allah ce Allah so kare addinin shi ya yanta shi ya jima Allah ke shi Allah ga wasu bayan shi wata kulluwa wata ba irin addinin wata sauran mutane ba kulluwa da mutane wata abin kwarai kuma yawan ci ayata Allah baka san da amana idan ka ce bai kai da haka nan ganin su yanzu a ce kaza kaza yanzu awwal alkin ayatin sarrafa ba Allah na ga an gwado akan ilimi na ƙur'ani mutum ne kamar kai ƙur'ani su masu bincike ƙur'ani haka a hannunsa a rike ta sai haka nan na makarauta ta ce safa ta talatin wata aya wata baka wata sura wata aya ce ita aya kaza ce wani hada bin yawara hada bin kaza ce shi ta shiga ta biyu rita ba hada shi bai gani ka ce shiga ta biyu wata kawai shi hana yin gaba shiga ta uku wani gaba ka yi ta kare gaba ka yi ta kare gaba sai suka ce asa da kwamfuta ya kwamfuta da gawa littafi ƙuranu a nusu za ce hei haifu sai a haka cikin jama'a safa ta kaza fan ta kaza wata su a shari'a ta kaza lil ta kaza da wata min shahara ya ga masu kalmar ta shahara aya ta nauce aya kaza ce ya ce kuma to shari'a ta uku ta biyar nauce ta shidda suna hurje ga musu suna hurje ga musu bala bai tabbai tsayawa aka duka wani duka wani gaba da ƙuranu ka duka ƙuranu gaba da ƙuranu shi ya wuce magana har da ƙur'ani ya wuce har da ya wuce har da ya wuce har da ƙur'ani ya wuce har da ƙur'ani ya wuce har da kashi kuma daga haka duka za a ce mana ce bai wa ya zai abin da kace a da da su imamu bukhari ya maka labarin imamu bukhari ya zo a zama guda an ji hadisi ɗari mutum goma ya warware ya warware duka haka haka Allah ya sukuru abin da kace a da kace bai wa a da to kace da gaban ka kada kallon mutumin gashi nan kuma gaban ka ake kana kallo haka Allah so kada dinin shi sai wasu wata kwallo ta musamman da kada dinin shi kurin a takaice imamu shafi rahimahullah yake ce ma'amur bin hanbal antum a'lamu bil hadith wa rijal minni ka hina sanin hadisi kuma hamma da mutanen hadisi in waje bala da da wace magana amur bin hanbal yake ce antum kun yi girma wace kama ta girma ta kiran mutum eh ɗalibin shi kuma kada kasa shi ke ya yi shawa ya yi shawa amma ka ce kun yi wurin girma wani ilimi Allah ba shi yake girma shi antum a'lam kun yi da shi da ke magana a farkon da girma girma shi ko yi musamman hadisi da sassa da madara kuma malaman hadisi na haka yake ce mishi da haka tun da kayi na wani abu rabi fa'iza kanin hadisi sahih an hadisi ingantacce ya tabbata kaga hadisi gangare ya inganta fa alimuni bi ko kana mana ku ga mu ka ga mu shi ai shi kana din da yake hadisin mutumin kufa ka shi ne kufiyan ka a tana kuma da man basara akwai malaman kufa ko wani wurin garin ruwan malaman suka sabbe suka zamna din hadisi ki ba mu shi gari ne yace a kufa ne hadisi na mutumin kufa ne na mutumin basara ne na mutumin sham ne da lokacin garuwan sabbe suka zamna din hadisi yake ko daga kufa ko daga basara ko daga sham kufa tana cikin ƙasar iraq haka basara tana cikin a kufa tana cikin iraq haka jihar da cikin har basara duk iraq sham kuma san shi da muka ce a yau ya ka ce sham a da a tarihi an sa sham kada lokacin domin sham ta ta a cikin Syria sham ta tarihi lokacin da Islamiyya aka ce sham Syria tana ciki da Lebanon da Palestine da Jordan duk sham ce gaba daya da aka ce sham aka ce ma sham duka da Lebanon da da Jordan da Palestine da Syria gaba daya duk suna cikin sham a da a Isra'ila ga ga Isra'ila sham da Palestine ce musu Palestine mu ba mu Isra'ila Palestine ce mu a jami'a falastinci don zalunci ba za a zo nijar ne a daula haka ne ba isra'ila da falastin kamar da wajen nijar ce wasu su sun tawaye sirkiya a zuwa ba su kasa da makaranta koma kasa kaza kuma kurmu su suka suke saboda kai ku suka ce mai yaƙi gurin yaƙi aka ce zuba na ce na kurin a shi da makaranta koma faransa ya ce faransa ya kai da kai da ce faransa da nijar ha ba da ka da to haka ce falastin da isra'ila ƙasa ce zalunci aka yi tarihi dogo karan sitiri karan nau ne aka zo zuwa karan tweet aka yanka dai kasa a farci aka wata suna isra'ila kaka nan zalunci ne ba kasa wacce suka kamo a wajen zalunci ne aka wata wani suna sai na cewa palestine bai ce zai ba tarihin sabo na majalisar ɗin duniya na bayan ɗin duniya na aka yi ta bayan ɗin duniya na biyu aka zama na aka masa gatanci aka masa aka ɗaya musu gindi suka mamaye kasa kun ta koma tasu suka yanki nasu da rigima da ake asali kasar ce suka raba suka zo suka ce suka raba kasar biyu suka ce nan ta mace sunanta isra'ila a aka sa hannu sunanta isra'ila wannan za a ce misali daga misali misali a ce misali a ce misali daga daga madawa suka yanka zuwa yana aka ce ta koma isra'ila nan nan Niger ce haka aka tashi akan zalunci ana nan ana nan ana nan kun su gangaro suka ci marinawar suka mamai da magara suka ne jifa suka tsaya bakin gegini haka ne aka yi gegima ce aka aka yi gaza aka yi wata damfa gegini na ƙarshen ne yadda aka ma akan zalimcin ma da aka raba ƙasar gida biyu suka raba aka musu doka ta duniya ta za aka ce nan za'ila ce akan zalimci kudu su bata cikin ƙasarsu a rabar da aka yi kudu su bata ciki kurin yanzu nan ma zai cuta zalimci ne aka ba amma da ƙarshe lamari da ƙayyar aka wani suka suka mamaye sauran gaba ɗaya sun sun nama isra'ila ce suka musu ɗan guntun can can sama hanzu ana shi ma ana fafata za a yi amma suna ta ba mai haƙƙi kawai na su asali falakudus ba cikin rabon su aka basu a cikin dokar tasu ta zalunci da gidan mun falakudus isra'ila zalunci ne kurin allah ka maganin shi allah ka ƙarshe shi muna jira insha allah ya ce a nan kenan imamu shafi rahimahullah ya kawo maganar cewa imam ahmad kayan sanin hadisi da malaman hadisi da haka inda hadisi ya inganta ka gaya mini in ina kai na zo daga kufa ya zo daga basara ne daga sham ne haka aka bada dan yi ma in yi aiki da shi idan ka zo sahihan kaji in ya inganta ma shi ma kaji da abin da in ya inganta annabi ya ce shi kenan an kare Allah kai mana da hibu da san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته